والصلاة الفاتح الكاتم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد ɗan uwa musulmi wanda suke wannan masallaci mai albarka da wanda suke sauraron mu a ko'ina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cikin ikon Allah a shi yau za mu ci gaba da karatun da aka saba a wannan rana ranar lahadi 25 ga watan ramadan daren 26 ga wata wanda ya daidai da 1,400 hijiran manzan Allah 1,444 wanda ya daidai da sha shida ga watan afrilu dubu biyu da ashirin da uku miladiya da isa alaihi salam kuma kamar yadda sanarwa ta gabata jiya yau muke fatan mu rufe wannan karatu ko in ce mukin siye shi kamar yadda hausawa suke cewa ba a rufe ba mu dan huta zuwa bayan sallah kuma insha Allah yadda Allah ya hukunta haka zai. To malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مكتوب
To wannan sura suratul Turi aya ce sura ce wacce aka saukar a makka tana da ayoyi arba'in da tara kuma ta fara kamar haka wa tur wacce ta bi manzo Allah yana rantsuwa sura ta bude da rantsuwa guda kamar biyar sai kuma sai mu ji jawabin rantsuwa rantsuwa ta farko Allah yana rantsuwa da wato shine wannan dutse wanda annabi Musa alaihi salam ya yi magana da Allah sai kuma rantsuwa ta bi wa kitabin masu da kuma littafi wanda yake a rubuce kamar littafin da Allah ya saukar ka ce a taura ko linjira ko ƙur'ani wanda aka rubuta a fatu ko aka rubuta a takarda to Allah yana rantsuwa da wannan littafi saukake na'am sannan littafin ya kasance rafin a cikin takarda shu wanda aka yada al'umma suka gani Allah yana rantsuwa da wannan littafi shi dai kitabun masu da rafin mashhur duk abu ɗaya ne da tattafai saukakku daga Allah kamar attaura da linjila da alkur'ani Allah yana rantsuwa da wannan littattafai masu albarka wanda suka zo daga Allah
والبيت المعمور Allah ta'ala yana rantsuwa da baitul ma'mur wato wato wannan guri mai albarka wanda yake a wasu malamai su ce a sama ta bakwai yake wasu ce a sama ta uku wasu ce a sama ta hudu amma ruwaya mafi inganci wannan baitul ma'mur yana sama ta bakwai ne wanda kuma yake wuri da inda manzon Allah da je miraji ya sami annabi Ibrahim a gurin kuma guri ne wanda mala'iku kullum ruwaya ingantacciya ta hadisi cewa mala'iku dubu saba'in suna zuwa su yi ibada in suka fita ba su kara dawowa sai wasu dubu saba'in wannan guri shine aka ce shine tsakiyar daidai inda ka'aba take wato ka'aba tana kallon daidai baitul mamu saboda ittifakin jagurafa masu ilimin sanin yanayin ƙasa da yanayin yankuna yankuna su ce ka'aba tsakiyar duniya take to kuma tana daidai wannan wato wannan baitul mamu na'am Allah yana rantsuwa da wannan Allah yana rantsuwa da sama shine sakaful marfu sama kawai wadda gata al-marfu rufi ne wanda yake kuma almarfu kowa ba za ka iya gano ƙarshen sama ba sama ga ta nan yadda muke ganin ta a haka sai kaga kamar za ka tabo ta amma sai ka hau sama kuma kaga ba a nan take ba shi ne Allah ke rantsuwa da wannan wata kafin mako والبحر المفتوح
Allah yana rantsuwa da teku ko kogi wanda yake cikakke wanda bai karewa kamar albahar muhi kogin da ya kewaye duniya ko kuma albahar hindi ko albahar aswad duka sunan mediterranean sea ko atlantic ocean da suke kira To wannan wannan koguna wanda suke cikakku wanda ba sa karewa su ne Allah yake rantsuwa da su
إن عذاب ربك لواقع lallai ga jawabin rantsuwa duk wannan rantsuwar da Allah ya yi sai ga jawabin rantsuwar amma ka ce na rantse da Allah wallahi wallahi wallahi na rantse kai bawa kenan lallai lallai ka za ka idan ita rantsuwa tana zuwa da wato malaman balaga suka ce akwai hanyar magana in ka ji Allah yana rantsuwa to wanda jawabin rantsuwa wanda za a maida musu munkirai ne wanda sai an musu rantsuwar don a tabbatar musu sannan a gaya musu abin da ake so a gaya musu shi yasa ko kana magana da mutum abokinka ne ko waye baka bukatar ka rantsa masa sai dai idan ka ga yana da musu a kanka bai da da kai ba sai ka ce wallahi azima abin da na gaya maka kaza ne to kun ji ai inna azaba rabbika lawaqi kun ga jawabin rantsuwa lalle azabar ubangijinka ya rasulullah wallahi za ta sauka tabbas azabar Allah tana nan ga wanda bai bi Allah ba no.
ما له من دافع ba ta da wani mai ije ta wannan azaba in ta zo kawai yin ta za a yi ba wanda zai ceto a ɗaga mana ko kuma a'a a ga yadda za mu yi a shiga a fita a ce bari a fasa malaku min dafiya ba ya da wanda ba wanda zai ije wannan azaba ya hana Allah ya yi wannan azaba in ta zo din
يوم تمور السماء مورا kamar mai tambaya ya tambaya yaushe ne wannan azaba za ta tabbata ne ranar alkiyama ne sai Allah ke siffanta irin yadda yanayin kiyama yake yau mata muru sama umaura lokacin da sama za ta rika juyawa tana juyawa juyawa saman nan da muke gani ta rika juyawa irin juyawa kamar ana juya ta yana daga cikin ranar alkiyama
وتسير الجبال سيرا sannan duwatsu da muke gani a gidan duniya su ma su tafi su rubuje gaba ɗaya. su tafi su zagwanye a ba a mantura duk girman dutse sai ya zagwanye kamar a saka mai nakiya sai ya zagwanye ya zama kura kawai tasirul wato ainihin tasirul jibal tsaira na'am فويل يومئذ للمكذبين Allah sai yake cewa tsananin azaba ta tabbata a wannan yini ga masu ƙaryata manzannin Allah. Ƙaryata manzannin Allah daga kansu kenan, an fara daga kansu. Zuwa har wanda halifofin manzannin Allah, duk wanda ya ƙaryata abin da ya ji Allah ya ce, ya ƙaryata to shi ma wailun lahu. Na'am.
الذين هم في كوف يلعبون masu ƙaryatawar su ne waɗanda yal'abu na fi kaune suke kutsawa cikin ɓanna suna wasa suna kutsawa suna barin Allah
يوم يدعون إلى الن- يوم يدعون إلى نار جهنم دعا
eh yau mai da'una ila nari jahannama da'a lokacin da za a fincika su fincikawa turawa a inkiza mutum ka san shiga guri akwai na mutunci akwai na rashin mutunci ba sun karyata Allah ba sun karyata manzanni ba a to jahannaman ma ai ba cikin salin alin za a ce ku shiga ba a ina ai tun kuɗa su za a yi mala'ikun azabar a duk kuɗa su ciki yudaquna ila nar jahannama da'a
هذه النار التي كنتم بها تكذبون Allah zai faɗa a harsan mala'ikun azaba hadhihi nar wannan ita ce wuta allati kuntum biha tukazzibu wacce ko kasance kuna karyatawa a gidan duniya cewa yaushe za a mutu waye je ya gano in an mutu a tashi ya haka zai faru kaza kaza kuna karyatawa to ga tabbas ta tabbata yau
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون da kuke cewa sihiri ne a basirun haza da kurukuru karar kuna gani wannan sihirin kenan am antum la tufsiru ko ba ku gani gashi kuna gani tunda za a raya mutum a nuna masa ya gani kwarara
اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Allah sai ce islauha ku shiga wannan jahannama wannan azaba fasbiru za ku yi hakuri ne aula tafsiru aula tafsiru ko ba za ku yi hakurin ba sawa'un alaikum daidai ne ko an yi dau'an wa karhan ko kuna so ko ba ka so ba ka so sawa'un alaikum innama tuzawna ma kuntum ta'malun kadai ne za a saka muku abin da kuka aikata ne kun ji amalu ko ma kuntum ta'malun kaga amaluhum kana amalan ma maza amalan batilan ne amalan sayyi'an ne khalaqu amalan saliha wa akharu sayyi'a wasu kenan wasu kuma kawai ba ma khalaq din kawai mummunan aiki suke saboda haka yan uwa aiki ne yake kai mutum an gane aiki aiki aiki amma aikin kirki ba aikin baban giwa ba aikin kirki mi aiki mi aiki da baki mi aiki da da gabobin to aljanna insha Allah na'am إن المتقين في جنات ونعيم to an zo ɗayan gidan gidan mu kenan in Allah ya yarda gidan mu kenan insha Allah ta'ala innal muttaqina lalle masu tsoron Allah fi jannatin wa na'im suna cikin aljanna da ni'imar aljanna
فأكيد بما أتاهم ربهم ورآهم ربهم عذاب الجحيم fakihina suna masu jin daɗi shine fukaha kenan nishaɗi da jin daɗi da annashuwa bima atahum da abinda ubangiji ya ba su na aljanna ubangijinsu wa waqahum rabbuhum azabal jahim ubangijinsu ya fishe su ya tsere su daga azabar jahima Allah ya sa muna cikin su
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Allah sai ce wa ‘yan aljanna mu kenan a gidan aljanna in Allah ya yarda kudu washirab sai Allah ya ce ku ci ku sha hani'an ma'ana kuna masu jin daɗi bi ma kun jin ta'amalu da abin da kuka aikata kun ji amalu can ko kun ji nan amalu ko To. can wancan amalu ne mara kyau nan kuma amalu ne mai kyau to wannan zamu yi
متكئين akwai akwai yadda mutane suke karanta hani'an din nan bahaushe sai ce kai na ci na yi hani'an ko wannan fassara ce ta kuskure bahaushe ne ce hani'an kawai amma hani'an ka ci abinci kana nishadi shine hani'an an gane akwai wanda za a ga yana cin abinci amma ran shi a bace kila matan ta bata mai ko ɗansa ko wani almaji ko wani mutumin amma yana cin abinci ka ga kai na sha ganin wani yana cin abinci yana kuka ma kuma abincin ya ayyana ta a gaban plate plate plate kala kala amma yana ci ya ɗebo wannan amma yana kuka ko kuma yana cin abincin da iyalinsa wani ya bata mara ya yi mai magana yana ci yana ci yana ci sai a mai magana sai rashi ya baci kaga ba hani'an bane ka ji yadda Allah yake faɗin ni'ima kulu washrabu hani'an ma'ana kuna masu nishadi kuna masu jin daɗi kuna masu annashuwa shine hani'an Allah ya sa mu ciki
متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين
muttaqiina yan aljanna suna masu kishin gide irin zama kwanciya ta jin daɗi kenan ta mai gida ko ta basarake ko ta wanda ya isa kun san ittika irin kwanciyar nan ka ɗauke kafa ɗaya ka ɗora kan ɗaya in a ƙasa kake in a kan gado kake haka za ka iya yi mutafi'ina ala sururin za su ainihin shingida a kan ainihin gadajensu masu kufa wanda suke a kasa an musu irin tayi an sa tayi an sa irin wannan darduma mai kyau shine masu kufa wata na bin wata wata na bin wata wata na bin wata da Allah ka suranta wannan ga katon gado kyakkyawan gado ga shimfiɗa kafet kan ma ka ce irin fashiyar kafet ko na turkiya yanzu irin wannan na turkiya ne ko na taki ne ko na ko na ko na fashiya na na, na iran duk duniya ba wanda ya kai iran da turkiya kafet to ba na turkiya ba ba na fashiya ba na aljanna kai ka san Allah yake faɗi da kansa ba yake faɗi Allah ba kai ka san ba karamin magana ba ne yake siffanta ba ala surrun masfufa ga su gado ne na alfarma sannan a ƙasa an layyace shi an mai ado an sa kafin wani na bin wani wani na bin wani wazawajnahum bi urdi karshen aya ko wazawajnahum sannan kuma muka aura musu kaji ba zawajnahum a atainahum bi urdi matan aljanna alqur ƴaƴa wanda suke homo ɗin sifa ce duka. Hor wato fari, jikinsu fari ne ba irin farin nama ba, ba jan nama ba, sun san farare a lara a turawa ko laraba akwai mai ja wannan gangar sai kamar zabiya. To ba shi ba, hor fari. Wasu malamai suka ce hor ɗin idan su fari wajen fari, baki wajen baki, masu manyan idanu. to amma hur cikinsu matan aljanna hur ne fari ne irin farin da dan adam yake so in ma kana so a maida ma mai jin nama sai a maida ma alga ba ta malam da yanda kake so haka za a yi maka hur aini masu idanu golden eyes eh ka san wanda suke sauraron gaban nawa galibi yan boko boko golden eyes masu manyan idanu amma ba idanun irin na aljanna ba kuma aha idan da zai burge ka in ka gani ka ji kana so to mun karanta karatu can baya kai dan aljanna lahum biha ma yashau abinda kake so ba shine za a yi ka ce kila wani ce to ai ni ni ba haka ba nake so ba ni yan matan da nake gari a gari ni ga irin wacce nake so ni mai jiki nake so ni siririya nake so kai ni mai kana yi da noma nake so to sai a baka da abin da kake so haka za a yi an baka komai wannan ka shiga wani matsayi wanda abin da kake so shi za a yi masam da shi والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل كل امرئ بما كسب رهين Allah sai ce wallazi na amanu wanda suka yi imani suka yi aikin kirki a gidan duniya wacce ba ana hunzuriyatahu bi imani ainihin wato muka bi da iyalinsu da imani wato ‘ya'yansu ko almajiransu ko na baya da su suka fi su kuma da imani ka girma ka rayu cikin imani ka zama babban mutum ka yi aikin kirki ka je aljanna sai aka yi sa'a ‘ya'yanka da masoyanka da almajiranka suka yi aikin kirki su ma amma aikin kirkin su bai kai naka ba sai Allah yake maka albishin Allah yana ma albishin zuri'a ka ce inda Allah ya faɗi zuri'a nan to amma malamai za mu ga sawi ma ya magana zuri'arka da ƴaƴanka da masoyanka to sai a haɗa ka da su wa ma al'alatna bi zuriyatihim wa ma alatna min amalihim min shay ba za a rage musu aikin su da komai ba su wanda suke aikin farko din kenan in kai aikin kirki ka zama ka samu aljannar firdausi ku gane amfanin wannan ayar jama'a akwai akwai raja'i da yawa cikin ayar nan jama'a in ka karanta ma sai ka gato wai musulmi na dan wuta ma ai da wuya ma musulmi inda ya ya cika yana yin musulta da wuya a samu da wuta sai dai dai sai san abin da ba a rasa ba saboda alkawarin Allah wannan aya akwai raja'i da yawa cikin ta sai Allah ya ce ma alatnakum min amalihim min shay ba za a rage musu komai daga wannan aiki din ba kullu imrin bima kasaba rahim dukkan ainihin mutum wato zuciyarsa wato za a dangana ta da abin da yayi idan abin da yayi za a jinkina abin da zuciyarsa ta yi duk abin da mutum ya za a jinkina sa da zuciyarsa in kai aikin sharri to Allah cikin rahamarsa sai sai goge aikin sharrin sai sa mu alheri a ciki saboda me Allah zai duba ya ga me yayi dalilin da ya sa kai aiki kila shaitan ne amma sai a duba a ga ayyukan ka ai kuma kai aikin kirki so goma yanzu kai aikin sharri so daya to Allah ba zai kama ka a wannan dayan ba wannan ma raja'i ne ba raja'i malam sauri ba sai na karanta ba saboda lokaci nan ya kawo wani bayani na raja'i iyayenmu Allah ya ji kansu da shehannanmu sun yi aikin kirki sun yi gaba mu ba mun gaza yin aikin da suka yi za su je aljanna suna aljanna ma in Allah ya yarda to a ranan da ake hukunta 'yan aljanna aljanna 'yan wuta-wuta to dukkan zuri'arka sai aka waye gari aljannar da suka samu ba ta kai taka ba ka ba a ce 'ya'yanka da jikokinka sai ka ɗanci na wani ɗanɗanka ka ce ni kwai rawa ne kawai kana rufe baki sai ka gan shi gabanka ko da ya shigo aljannar kai benin sama kake firdausu kenan to shi ma ya shigo amma bai kawo ka ba in kuma aka yi rashin sa'a ƙila bai aikin kirki ba an ɗan biya da shi gidan wuta sai an nan sassa mai shi tukuna ƙila kankararre ne baya ji sai an biya shi gidan wuta an nan caccaka shi an kwakkona shi an tattaka shi ya ƙonu to cikin ikon Allah sai babansa ko shehinsa ko malaminsa ko masoyinsa ko kakansa sai ce an kai ni kwa irawa ne kana tuno shi sai ka gan shi gabanka haka malamai suka yi bayani wannan aya wannan aya akwai raja'i da yawa Allah ya sa mu dace kaga kenan cin ne dukkanin mu nan yanzu muna da iyaye kuma mu ma za mu zama mu ma zama iyaye wasu mu nan gaba za a ta hayayyafa haka haka haka in kai ka wannan yayi bai kai ba wannan to yayi ya kai idan wannan yana aljanna ta kasa to wannan yana ta sama to a ƙarshe ta sai a tare guri da yake nan in ɗaya daga cikin zuri'arka ko shekinka ko mali ko babanka ko kakanka Allah ya sa ya je shikenan in dai ya tuno ka to shikenan sai ku haɗu
وأمددناهم بفاكهة ولهم مما يشتهون Allah sai ke ƙara faɗin sifar aljanna da abin da za a yi yan aljanna wa amdaddahum za mu ƙara musu bi fakihatin da kayan marmari fakiha za mu ga fakihatin kawai fakiha aka ce wacce kake so guava kake so to ga ta nan tufa kake so ga ta nan ilma wa wudubihi mutashabiha kamar da Allah ya kai wa suratul baqara dubi mata sabiya za a kawo maka kwaba irin taka yan garin nan kake so yan robi kake so yan ka zaure sun san ana tallan gwaba ta ina gwaba yan ka zaure ko za a nuna gwaba irin wacce ka sani ni ko gwaba nake so sai ka ganta a gaban ka kala kala in ka ɗauko irin wacce ka sani ce ba za a baka gwaba baka ba tunda ba baka ka san da a duniya ba ba za a baka jajawar ba don baka san gwaba jajawar ba amma irin wacce aka baka gwaba wacce ta nuna irin wacce ka sani za a baka amma mutashabihan sai ka sa ta a baki ka ce kai ka kai ka kai ka tattauki wannan ai ta ninka gwabar da na sani a duniya kun gane shi ne Allah sai mai ce hudu bi mutashabiha za a kawo yan aljanna abincin aljanna ko kayan dadin aljanna mutashabiha wanda yake kama da wanda suka sani kala-kala irin wanda suka sai to sai aka musu faki hatin wa lahamin shi ma lahamin din aka ce nama nama wani bai san naman dabba irin wani ko tinkiya ya fi san na akuya wani ya fi san na saniya wani ya fi san na rago wani ya fi san na tsuntsu to lahamin da ya aka ce shi ma irin wanda kake son shi za a baka min ma yastahu abin da kake sha'awa na'am يتنازعون فيها كعسا لا لهم فيها ولا تعتيم yatanaza'u yan aljanna za su rika raba fiha za su rika rabo a cikin gidan aljanna ka'asan kofi kofi lalagawan fiha ma'ana kofi na na nakiya kenan lalagawan fiha wanda babu ainihin fitar hankali a cikin wannan kofi na giya wala ta'sim babu jin laifi ku ji ba kai wannan daji da yawa yake bai tanazo irin kamar ana fati bismillah ya kuke cewa ku ce ko naqbuha naqbuha ce haka za ka suna har larabawa suna yin ce a ɗauko kofin ɗauko kofin sai mu haɗa shi ko ya tanaza'u da kenan ya ta'a'u in aka zuba giyar kowa wani ya ce "Ah, to ina gida na yana ke ga aljanna ce fa yadda kake so haka za a yi sai ka- ka ɗauko kofi ga kofina ga ko kawai sai ka ɗauko sai ka haɗa ce naqbu kenan naqbuha sai ka haɗa kofin wannan da wannan sai kun san wannan yana nuna wato yadda ke nan da jin daɗi ne za ka san haɗa kofuna ce sai kowa ya sha to shi ne tana zarura za su raba kofuna lalagawan fiha ba irin kofin giya na gidan al- na gidan duniya ba wanda za ka sha kana haɗewa da kyar kuma kana sha kana magagi ba irin wannan ba. wala ta'sim ba za ka rika cin laifi cikin ka ba jiya duniya haka take masu sha sun ce wallahi in kaga da- da ran sha baci dama mashayin giya farkon in ran sha baci abin da zai fara yi sai kunna taba kuna lura da wannan galibi mashayin giya ba su rabo da shan taba akasari to da ke za a rage mashan giya ko a goyi ake ba wasari ba Allah dai kara lalata ta to sai kaga idan ran shi ya ɓaci ko iyali suka ɓata mare ko wajen aiki ko abokai ko wani abu sai kaga ya ɗauko taba sai buɗe sai kyarta sha sai fara sha to daga nan in a gida yake sai a buɗe firiji ko a aika yaro a ce a je a zo sai a zo a buɗa ana sha ana da kyar ake hajiye ta musamman idan mai tsadacci kamar yadda suke faɗa a bakinsu mai tsadar ta fi wahalar sha da ƙyar ake haɗiye ta ga ɗaci kuma da ƙyar ake shanta kuma in an shata sai a rika jin duniya na juyawa duniya na juyawa sai kwakwalwar ku sai ta gaya ma ƙarya abin da suke cewa wata ka ji wai kai yanzu kai ba shugaba ne ba kai duk duniyar nan ma ba wanda ya kai ka amma kafin a zo nan gurin sai da ka shawo ya kwankwada dukkan giya in kana sha za ka ga masu sha duk sanyi suna yin gumi to ita ba wannan ba la lagawar fiha wala ta'sir malam sai ce duk khilafu khamr duniya sabanin giyar duniya ita giyar duniya yadda na gaya muku nan haka to ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون wa yatufu alaihim yan aljanna gilmanun lahu wasu yan yara matasa za su rika kewaya yan aljanna gilmanun lahu yara ne matasa masu ƙananan shekaru kyawawan samari gilmanun lahu kuma yaran su ne suna kewayawa lahum ka'annahum lu'lu'un maknun saboda kyawu yadda suke kamar lu'lu'i ne wanda ba a taba ganin shi ba sai ran nan kyawawa suna miƙawa ma giyar suna miƙa ma abin da kake so suna ma hidima ka kwatanta babban guri in an je yadda za ka ga masu hidima suna hidima me kake so sabu ya sef sabu ya sef ci gaba ne wai aka yi sabu ya sef ni gani ke sabu ya sef bai kai ba ai kamata ai kana zaune a zuwa ce ranka dai dai alhaji ko malam me kake so ko ai yafi sai dai a kawo ma a jera maka kana sha ko kana ci ana kewayawa me kake so ana kewaya ka me kake so kamar yadda ake a cikin jirgi haka suke a cikin jirgi sai ka ga kana an kawo maka kuma ana kewaya ka ya kana bukatar wani abu ne kana buƙatar wani abu ne haka za a taimaka to
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض ‘yan aljanna za su fuskanci juna yadda sa'aluna suna tambayar juna
قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين sai su ce ai kan ganmu da yadda muka kasance kalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin mun kasance a gidan duniya muna tsoro muna tsoron Allah muna tsoron ya zamu gamu da Allah muna tsoro shikenan muna ta tsoron azabu Allah muna tsoron ya zamu gamu da Allah shi yasa ake so mutum ya zama bainal khawfi war raja eh mu'mini kenan bainal khawfi war raja kana tsoro wajen tsoro kana tsoron Allah wajen raja'i tana raja'i yanzu wannan aya da muka karanta can baya raja'i ne ko raja'i ne sai sa wasu malamai suke cewa wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara karshen raja'i da karshen tsoron Allah kenan wanda zai yi aiki mithqala dharratin ko mun kankantar sa khairan yara wanda ya aiki sharri ko mun kankanta sharrin yaro to haka za ka tsaya nan ka kalli alheri nan ka kalli sabaninsa to فمن mushfiqin الله علينا ووقانا عذاب السموم
sai Allah ya mana baiwa wa waqana azabus samum ya fishe mu azaba ta wuta inna kunna إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم
yan aljanna suna cewa inna kunna min qablu mun kasance a kafin mu zo nan a a duniya kenan na du'u ainihin wato muna bautawa Allah muna kadaita shi annahu ko innahu huwal barur rahim lalle Allah shine mai kyautatawa mai gaskatawa wajen kyautatawa ar-rahim mai jin kai muna yin ibada muna mika Allah muna mika wa Allah wato al'amarin mu akan zai bamu
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون Allah sai yake cewa fa zakir lalle ka wa'azantar ba ma an tabi bi ni'mat rabbika bi kahin lalle kai ya rasulullah ni'mat da Allah ya baka cewa kai annabin Allah ne manzon Allah ne lasta bi kahin ba boka bane ba kai wala majnun ko mai tabin hankali kamar yadda suke cewa ba haka kake ba ya rasulullah mutum ne kai cikakke shakiyanci ne sun san shi Muhammadu ne faɗan Abdullahi dan Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam duk sun san shi an yadda da shi 100% a Makka ta kai annabi yana shekara 35 a duniya shine bankin Makka gaba daya saboda amana dukkan wani wani wata ajiya wajen manzon Allah ke kawo ta. kuna so ajiyar nan ba za ta ba gara ba zago eh to ko koyo Muhammadu dan Abdullahi wanda ya rike muku amana kar ku manta lokacin da manzon Allah zai hijira daga Makka zuwa Ma- zuwa zuwa Madina ba sai da Imam Ali ya bari akan kayan da aka bin mai ko Allah ya ce Allah ya ce bai hijira aka bar sayyidina Ali da kayan da aka kawo wa manzon Allah ajiya na kudi da tufafi da kayayyakin alatu da ake bawa ajiya yace ga kaya nan wanda ya zo kowanne ya bashi sunan mutane yace ni za mu fita Allah ya ce mu fita kai ka zauna kan wannan sai jira alfashi ya ƙara sarrafa kayan da ake kawo manzon Allah ajiya a garin a garin Makka amma yau saboda Allah Allah ya bashi ni'ima ya zama annabin Allah manzon Allah kuma sai ku ce yanzu ya zama kahinin ko majnun wannan wannan rishin adalci ne to
أم يقولون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون am yaquluna ko kuma zaka ji kawai suna cewa sha'irun wai annabi wai mawaki ne saboda qur'anin da yazo da shi akwai balaga ciki akwai itlabi akwai eh, jinasi akwai ibaqi duk ilimin balaga akwai isti'ara makaniya isti'ara tasrihiyya akwai ilmul ma'ani duka a cikin alqur'ani duka a cikin alqur'ani akwai sai suka ce a to wannan wai mawaƙi na tarabbasu bi iraibul manu mu saurara zamani zai zo yau da gobe yau da gobe yanda kowa yake girma ya tsufa ya mutu shi ma mu saurara zai ƙare ya wuce ayya sun manta ga sahabbai ga tabi'ai ga atba'u tabi'ina a ƙarshe ga malamai suna tawazantar to قل تربصوا فإني معكم من المتربصين قل تكيا مصر يا رسول الله تربصوا وسوراري تفيا التاوى فإني معكم من المتربصين نيما إنا ننتعلى ركوبنا سورارا تفيا أي قوم متانيني نيما ممكن لي أما نينا فيكم درجة إن كنا تنانا زن تفي جو قوم عيدا كتفي نكيلا تو
أم تعمرهم أهلا وهم بهذا أم هم قوم طاغون
am ma'ana bal ta'muruhum ahlamuhum bihadha wato hankulan su wawayen hankulan su suke umarta su da yin wannan magana da suke cewa am hum qaumun gafilun kai mutane ne kawai bal hum qaumun gafilun mutane ne wanda suke rafkanan mu kawai shi yasa suke faɗin wannan Mhm.
أم يقولون تقوله Mhm.
بل لا يؤمنون kai bari ma za ka ji suna cewa ta kawwala wai annabi ya yi kire ne ya kirkiro ƙur'ani ne waliyar bisa ta kawwala ban la yau minin ba su yi imani ba ne ba Allah zai la yau tubo la ya fara kai ba ya ta kawwala Allah yana- ta'ala yana faɗa walau ta kawwala alaina ba abu al'akawi Allah ke faɗi ba da akazna anhu bil yamin summa laqana minhu al-wasil ai ba ta kawwala a ciki na'am فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين sai Allah yake cewa waliyatu bi hadisin mislihi su zo da alqur'ani wanda tunda ba sun ce an kirkira bane to su zo da qur'ani kwatan kwatin sa in kanu sadiki ne in gaskiya suke cewa ta kawwala din ya kirkiro ne ya rubuta ko an ya faɗa to ai ai da suna da hankali assumption assuming takawwala waliyar billah ku da ku kasa kawo wa irinsa ai a yanayinku in mawa in waka ce ai tafawwaka ai sai ku bi shi a matsayin wanda ya fi kowa fasaha tunda kuna takama da fasaha din to duka babu ɗaya- babu biyu babu imani da abin da suka yi imani da shi na kafirci na gwanan cewa a wajen iya waka ko a wajen abin da ya kama da haka ba su kuma biyo abin da suke so su biyo ba shi qur'ani ba waka bane ba kuma magana boka bane ba magana sihiri bane qur'ani magana ne daga Allah wahayi Allah yake masa yake fara na'am
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون an kuliku min gairi shay'in ko an halicce su ba tare da komai ba ba mahalicci tare da su am humul khaliquna ko su suka halicci kansu ne an halicce su ba komai ne ba iyaye ai sun yadda cewa iyaye suka halicce su suka haifi suka haife su su ma iyayen iyaye suka haife su kai in ta kai karshe lalle akwai wanda ya iyaye iyayen ko can karshe in an je waye ya karshen Allah ne ya halicci annabi Adam in an tafi can ƙarshe kenan amhumul khaliquna ko kuma su suka yi kansu ne kaga misali na da hankali zai zai dauka in hankali mai dauka ne. to أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ko su suka halicci sammai da kasai ne bal la yuqinun bari dai tun wannan ba haka bane ba su suka kankancewa ba su yi imani bane shi yasa suke tafadin abin da suke faɗa na inkari na ainihin na karyatawa
أم عندهم كبائر ربك أم هم المسيطرون ko su ne suke da ainihin wato inda muku za in rabbika su suke da taskar ubangijinka na annabci ko na manzanci balle su ce ai ba ba mu buɗe makullin ba mu ne muke da makullin mabudin mu ko mabudin na hannun mu balle mu bude mu bashi annabta ko annan ko manzanci ko kuke da wannan ba ku kuke da shi ba am humul musaytirun ko kuma sune suke tasiri akan komai ba su bane duka Allah ne taska Allah tana hannun ubangiji sai dara tana wajen Allah su ba su da taskar da za su buɗe su ba wanda suke so ni'ima kamar annabci ko manzanci sannan ba su da wani sulɗa ba su wani sai dara wato iko wanda za su iya iko su yi tasiri kan abin da suke so duka Allah ne ke da wani
أم لهم سلم يستمعون فيه فليستمعهم بسلطان مبين am lahum sullamun ko kuma suna da wani mataki matattakala wanda za su hau su jiyo maganan mala'iku yastabi'una fi wanda in sun hau wannan matattakala suna jiyowa fal yati bistabi'uhum bi sultanin mubin idan suna da awon wannan shi wanda ya jiyo musu shaitan din ya zo da hujja akan cewa annabta da manzanta ba daga Allah bane babu din ƙarya suke yi na'am أم له البنات ولكم البنون
eh Allahn da kuke abin nan lahul banatu shi Allahn da kuke riyawa an dawo kan dide kafirci su yahudawa wasu daga ciki suna suna suna da imanin cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata wai duk sai aka game su gaba ɗaya kafirci al-kufr billatin wahida am lahul banatu ko kuma ubangiji shine yake da ƴaƴa mata wala kumul banun ko kuma da ƴaƴa maza su masu cewa Allah mala'iku ƴaƴan Allah ne mata a'a tilka idan ismatun dhiza wannan ya zama rabin zalunci kenan Allah mahalicci kuke ce mai yana da ƴaƴa kuma ƴaƴan mata ko kuma kuna da ƴaƴa maza idan an haifi muku ‘ya'ya mata wani lokaci kashe su kuke yi, amma su kuka danganta halitta Ubangiji yana haihuwa wal yazbillah. Kuma sai kuka cewa ‘ya'yan da yake haihuwa mata ne kuma. Wannan zalunci ya yi yawa, wani kuma banon nan.
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون Ya Rasulullahi, tun da kake kiran nan, tas'aluhum ajaran kana tambayar su albashi ne ko wani kuɗi kake yanka musu ne wahum min maghramin musqalun wajen biyan suke jin nauyi su ce lokacin biyan yayi in sati sati ne in kwana kwana ne in wata wata ne ko an tambaye su ne ba abin da aka taɓa tambaye su ce to tunda Allah ya aiko ni kowa ya hada eh, dirhami kaza ko dinare kaza wa aka taɓa tambaya na jira illa ala Allah duk annabin Allah in ya zo ma as'alukum alaihi min ajr in ajri ila Allah ban tambaye ku albashi ba ban tambaye ku kudi ba ban tambaye ku wani abu ba lada ta na wajen Allah ba na neman lada to
أم عنده الغيب فهم يكتبون am indahumul gaibu ko kuma suna da wani gaibu na sanin Allah ne ba mu yaktubu da suke rubuta abin da suke so har suke jayayya da kai ya rasulullah ba su da wani abin da suka sani na gaibu na Allah
أم يريدون كيدا Mm.
فالذين كفروا هم المكيدون am yuriduna kaida bal suna neman kawai kaidi suke so wallazina kafaru wanda suka kafir cewa Allah humul makidu su ne za a maida musu kaidin su ba sun yi shirin su su- su kashe annabi ba sallallahu alaihi wasallama ko su kore shi ko su tabbatar da shi wanda shaidan ya zo ya ya ba da shawara yadda za a yi abin da Allah Allah ya maida musu kaidin su to kawai eh, da kaidi na kafirai manzan Allah ya gan shi kala-kala amma duka sallallahu alaihi wasallam ya tsallake saboda yana tare da Allah
أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون
am lahum ilahun ghayrullah ko suna da wani Allah ba ubangiji ba subhanallah sarki ya tabbata ga Allah amma yushrikun akan abin da suke hada Allah da shi wato suna da alloli na jabu amma akwai lata da uzza da manata da kaza kaza da sauransu amma tun da jabu ne suna ina yanzu yanzu ko wanda za a kira a wani gari yana ina ba su da wani ubangiji sai Allah to ba su bi ba
وإن يروا كسفا من السماء ساعدا يقولوا سحاب مركوب wannan za'ami ne kamar a ce a ɗauki misali da suke cewa a sako mana azaba daga sama a sako mana azaba daga sama Allah yana cewa a'a gaya musu in aka yi haka fa abin da ya faru ga annabi hudu gashi kusa kusa abin da ya faru ga annabi salihu kusa kusa gashi abin da ya faru ga mutanen sadu haka za a yi fa to sai Allah yake ba da misali wa in yarau kisban min as-sama'i da za a kaddara za su ga wani yanki daga sama kamar na azaba din sakidan wanda zai sabko musu na azaba ya ƙulu za su rika cewa sahabun marhum ai ba azaba bace girgije ne irin mai hawa hawa din da zai zai zo ya ruwa wani san idan girgije mai dan hawa hawan da za a ga wani ya dan ruware waje daya in kuna da damuna ko sai ce to irin shi ne inda za a yi musu azaba din sai Allah ya ce a'a ba za a yi musu ba wa ma kana Allah yu'azibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibun wa yastaghfiru Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su ya Rasulullah wannan kisban da suke magana za a sako shi a wanda ba su kai manzon Allah ba annabawa ma sun yi an azabtar da su balle kai shugaban annabawa da manzannin Allah to amma ita al'ada ubangiji dabi'ar Allah sunnar Allah in aka sako da azaba kuka roƙa nema kuka ce a zo da ita din a zo da ita din in aka sako ta abin da yake faruwa halaka ce gaba ɗaya kuma an ƙara fim din an ƙara an ƙara magana gaba ɗaya shi ko manzon Allah shine daga shi babu wani annabi daga shi babu wani manzon Allah shi yasa aka ƙale su sai Allah ya ce to in dai kana cikin su ya Rasulullah ba zai azabtar da su ba in kuma musulmin su ko da ba ka nan suna istighfari to Allah ba zai azabtar da su ba irin wannan azaba ne na'am فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسأقون Allah sai ce fa zarhum rabu da su hatta yulaqu yawmuhum alladhi fihi yusahun har su gamu da ranar da za a kashe su da tsawa da an yi musu tsawa ta mutuwa kowa ya mutu wannan a tsaye kafin da mala'ika zai yi kowa ya mutu yauma يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون
Allah sai ce ranar da yau mala'iku ne an kai da shay'an ranar da kai da su ba zai musu amfani da komai ba wala hum yansarun sannan ba mai taimakon su
وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون wa inna lil ladina zalamu lalle wa yanda suka yi zalunci da kafircin su azaban suna da wata azaba duna zalika kafin waccan azabar da ake faɗa ta ta lahira malam sayyidi nan sai ce azabar duniya qabla mautihim kafin su mutu fa uzibu bil ju'i aka azabtar da su da yunwa wal qahti da fari sab'a sinin shekara bakwai wa bil qatl yawm al badri aka kashe su kuma ranar badar ai kaga azabar dole zalika kenan sun yi bari na fitar hankali mutanen makka da kewayen hijaz har suka rika cin kashi aka azabtar da su sannan bayan nan kuma ba dadewa aka zo aka yakin badar sai ga su dukkaninsu wanda suke gaba gaba wajen wannan kafirtawa Allah ya halaka su to to haka haka kafirci yake karka ce a sai an mutu in ka doge akan kafirci Allah zai nuna maka musamman abin da ya shafi manzon Allah to nan da nan sai Allah ya nuna ka ya daga ka sai ya nuna wa duniya sai a faɗa faɗa ka da kasa haka sunna Allah ce
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم
wasbir li hukumi rabbika Allah yake cewa ya rasulullah kai hukunci kai a hakuri da hukuncin ubangijinka kai imhalihim ka kauda kai akan su wala yadhik sadruka kada ainihin kirjinka ya rikunci saboda kana kiran su suna kaucewa karka damu da wannan fa innaka bi ayunina kana kan lura luran mu ba ba idanuwan mu ba kana kan luran mu wannan ana faɗa mana da dan mu muna da idanu ne kana kan luran mu kana kan kula mu wa sabbi bi hamdi rabbika kai tasbihi kana mai gode ubangijinka kace subhanallahi wa bihamdihi ina taqum lokacin da ka tashi daga bacci kana kiyamul layl kai addu'o'i na mu'minal layl ومن الليل فخففه وإدبار النجوم sannan kai sallah kai tasbihi a yankin dare wa ibarun nujum da kuma lokacin da taurari suka bada baya shine sallar asuba kai sallar dare kai addu'o'i sannan kai sallar asbahi lokacin da taurari suka yi gaba dan malam ya wani bayani الله sallallahu العظيم alaihi malam nan yake wani magana yake cewa eh wani hadisi da sayyidatina Aisha ta ruwaito shi da sayyidatina Abu Huraira cewa manzon Allah ya ce man jalasa majlisan fa kusara fihi laqatuhu fa qala qila Ah, ga gurin nan yace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka lokacin da ka zo zama kowane irin zama kamar wannan zaman ka karanta wannan addu'a din sai manzon Allah yake cewa kana kafaratu lima bainahuma in ka karanta wannan addu'a din subhanakallahumma wa bihamdika as- la ilaha astaghfiru la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ka karanta wannan to wannan zaman da kai ya zama kafara da zaman da ya gabata da wanda zai zo. sannan akwai addu'o'i da da nan malam ya kawo su yana da kyau dan ji su daga daga Aisha radiyallahu anha kana izza yaqaza min nawm min manamihi manzon Allah idan ya farka daga bacci yana yin kabbara su goma yace Allahu akbar Allahu akbar su goma wa hamidallah ashar yana yin alhamdulillah su goma sai kuma subhanallah goma a ilo sai ce la ilaha illallah kafa goma shi ma sai ce astaghfirullah goma yanzu ba wannan da Allah cikin mu nan wa yake yi kuma an shafi karantawa wannan mun shafi karanta wannan a ta karar suka muna muna yau karanta in ka tashi sai ka ce ah la ilaha illallah muhammad mai dan imani ba ke da ko ya wata ya wata dogo hamma shi ke da sai tashi ya tafi abinsa ya za ka ga daidai kai dai ba lallai ka je nema abin da ka je nema ka samu ba saboda ba kai yanda aka koyar da kai ba to ya yi istighfari goma ya haidala goma ya subhanallahi goma in yayi wannan to shikenan haka yake yi idan ya gama to shikenan sai kuma ya fita sai kuma ya ce Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini haka manzon Allah yake in zai in zai kwanta ko in ya tashi akwai azkaru da yawa wanda manzon Allah ya koyar wajen kwanciya da wajen tashi daga cikinsu akwai karanta kulhuwallahu kula uzai ka karanta kulhuwallahu kafa daya kula uzu barbil farki kula uzu barbil nasi kafa daya dai ka kwanta in ka tashi ma alhamdulillah alladhi ahayana ba'da ma ba'da ma ma amata rabu wa ilayhi nushur ka karanta wannan sannan ka karanta kula uzai kula uzu kulhuwallahu kula uzu barbil falaki kula uzu barbil nasi wannan duk ruwayoyi da yawa sun ruwaito irin wannan akasarin mu wallahi ba mai ya sa ba maganin daidai wani lokuta ya sa su sahabbai mana baka labarin sai ka kawo ba mutane ba wallahi ana baka tarihi sai ka kawo ba mutane ba saboda me sun rike makarantar manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam ba sa wasa akan abin da suka ga annabi ya koya musu haka suka rayu kuma haka suka tafi bari ka kwatantawa yan uwa to Allah ya sa ko ji mun yi dan gudu karatun ku wai muna son mu cimma lokacin ne kada yayi abin nan tunda za mu yi addu'a za mu ga mun yi tafsirin yau da gobe fatan mu dama mu kawo ƙarshen wannan sura in Allah ya sa muna raye ko bayan sallah ko kuma azumi mai zuwa da rai da lafiya to Allah ta'ala sai ya sa mun dogo dora in muna raye ko kuma in dai muna raye insha Allah Allah ne mai taman kuma don kuwa za mu yi addu'a yau kamar da kuka sani amma wallahi ba dan an so ba ina nanata wannan ba dan na so ba to amma haka Allah ya tsara da farko muna godiya ga Allah wanda kuke sarki muna godiya da kamanzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan muna godiya ga iyayenmu da kakanninmu sannan muna godiya ga shehannanmu da ƴan uwanmu duk muna godiya maza da mata muna godiya gare su da dukkan masoya musamman dukkan wanda suke halarta wannan karatu alhamdulillah gashi an ci gaba sosai masallaci ana zuwa yadda muke ganin jama'an nan dama kamar tarihi ne da can ma baya lokacin da muna karatu da da malam gashi nan shekaru goma sha zuwa ashirin kaɗan babu malam yana jan bakin nan haka da masallacin za ka kai na shi to alhamdulillah ga shi abin ya dawo kuma na san da rai da lafiya baɗi sai ya ninka haka muna da yadda zamu baɗi in Allah ya yadda masallacin nan in baka zo da wuri ba sai dai ka saurari karatun a waje insha Allah in dai baka shigo da wuri ba to sai dai ka rika ji a waje ka ce ka ga ba zo da wuri ba wallahi masallacin ya ciki sai dai da haraba baka ji ko a waje kuka ji in Allah ya yarda muna godiya ga dukkan masoya da almajirai da masoya duka wannan halarta da ake ubangiji Allah ya wanda suke zuwa gurin nan yau gashi duk irin yadda gurin ne lokacin yake da nauyi duk inda ake tafsiri a garin nan ba inda ake tafsiri mai wahala zuwa irin wannan lokacin sai dai inda ake yi wannan lokacin a garin amma duk karatun da ake ko da safe ko da asuba ko da yamma ko da rana ba lokaci mafi tsada mafi wahala irin wannan lokacin da azumi amma kaga an daure ana zuwa to wanda suke zuwa wannan guri ubangiji Allah ya bamu ladan abu Allah ya bamu ladan wanda suka zauna suka ji karatun Qur'ani a karanta ai bayani daidai gurgudu abinda muka fassara bisa kuskure Allah ya gafarta mana dukkan bayanan da muka bisa kuskure da kuskure a cikin ubangiji Allah ya kai mana sannan muna bayyana godiya ta musamman ga mai girma tsohon sakataren gwamnati kuma calba na kazaure alhaji lawan saboda gudunmawa da ya bamu na wannan kayan na'urorin ya ba mu gudunmawa mun haɗa da namu mun so wannan kayan muna godiya ga wannan taimako da aka yi mana kuma da haka muke so an ɗan tsaga kuma mun ga jini muna fatan Allah ya kawo gobe rabo ko mu ji su can sama Abuja ko mu ji su nan a jigawa ɗin mu ji su manya a cikin gwamnati kuma Allah ya ji ganshi ba talaba babba Allah ramshe shi ita tsohuwa Allah ya ƙara masa lafiya abokan zaman ta sajiya mahaifiyar liman da abokan zaman ta da Allah ya ji gansu gaba Allah ya ji gansu iyayenmu da kakanninmu Allah ya gafarta musu Allah ya ji gansu gaba ɗaya. To sai wayanda suka suke gaba-gaba a wannan makaranta, liman da tawagarsa da sauransu da ‘yan uwa mafi kan gaba-gaba a sunan kyakkyawanmu, yayyanmu, kullum suna karfafa mu akan karatun. Ba zan manta da babban malam da shi malam ibrahim malam yau asalin karatun nan kullum duk shekara sai na faɗa shi malam shi ya karfafa mana karatu malam ibrahim ya biyo baya shi ma suka karfafa mana domin in kana yin abu kana karami ka ga babba ya shigo to akwai albarka ciki yau ga albarkan muna gani lokacin da na fara ta ce zan fara tafsiri babban malam ya ce ni zan ja bai yana ji wani abu gingirin a kaina kuma na ga da gaske yake kuma ya zo ci gaba da tambayi karatun ya yi armashi duk wanda ya ji karatun ɗan baya lokacin da da malam yake na jan baki akwai wanda suka ɗauka har waje saboda lokacin babu hayani muna zaunawa mai nazarin sosai ana abin nan ni kai na ina ji karatun zan je kamar ma ba ni bane malam ne ya karfafa malam ya shigo duk ɗan uwa suka shigo karatun ya albarka to yau gashi ga su suna nan Allah ya kara musu lafiya da nisan kwana kuma ana nan sai ga tawaga ta ita ma ta sulimanta su duk abin da za mu yi ga sunan ko mun jare in dai za a yi karatu irin wannan da karatu da muke na asabar asabar za ka gan suna nan a zo sun yadda cewar wannan makarantar makarantar su ce da kuma duk wanda muke gani za ku yi mamaki wani zai ce yanzu yanzu wannan malam zai gane ni ni ba ni ba malamin makaranta ne wannan nake sa mutum ɗari biyar a gabana ɗari biyar ɗari hudu har ɗari shida a gabana ina koya musu balle yan gari na wanda nake gani a ɗan tsokun nan duk ina ganin fuskokin masu zuwa duka ba karamin daɗi muke ji ba in kuka ga sabgar da muke bari muna zama nan wallahi za ka mamaki kuma ƙarin godiya ga su masu ijra'at kamar shi abdullahi da da mustapha da su abba da sauransu dai da su saddam dai duk ina ganin su duka sunan dai su sani ga su sani abinan su usman duk ina ganin su dai haka su ne suke tsayawa suke rike wuta da Allah a zo ai karatun da Allah a zo ai karatun yanzu ku gwamnati da suka rike wuta na ku zo a yi karatun a yi da in na zo idan aka kwana wani zan tafi kano yin kwana uku eh a a dai ban ce ba amma ka gaban an zauna yanzu na muna da kwana goma gobe kwana goma ban ji kano wancan ma dai kwana goma ba wani abu yake kawo ba dama kaga an yi abu goyon baya kaga ana son abu in dai muka gane jama'a suna saurare ana san abin to mu kuma za mu ƙara kauran abin da muke akai haka rayuwa da mata saboda Allah ya saka musu alheri kuma Allah ya ƙara musu buɗi kuma akwai ci gaba da yawa da na gani a a wannan makaranta kun san roni tana da wata al'ada garinmu yana da wani al'ada na sha faɗa sai ka ga wanda suke halartar makaranta sai dai ahalin abin ko ahalin makaranta kawai a ba za ka ɗaiɗe ko manyan 'yan siyasa ko masu ɗan hali na gari ko 'yan boko manya da wuya ka gani sai dai ahalin abun haka wanda almajirai ne na makarantar haka dai haka dai haka za ka gani amma kaga tun bara na ga wani ci gaba akwai masu manyan 'yan boko suna zuwa akwai masu ɗan tashan suna da rufin asirin su na zan kamar al'audu mana da awo wanda shi shi na lura ma rigar mu zuwa yanki ina lura aksari za ka ga yana rigar mu zuwa matsalacin domin daban fara karatun sai ka gaya shi kaga yana nuna a nan yake zaune yana jiran lokacin kaga wannan ba abin da za mu ce sai mu gode wa Allah kuma irin haka muke so kuma in Allah ya yarda muna fatan wannan makarantar yadda ta tara irin wannan mutane masu albarka a gari bugu da ƙari ga 'yan siyasa wanda muna da hof a kansu ƙila nan gaba ciyaman na ƙaramin hukumar ruwa yana daga cikin almajiran makarantar ko sakataren ƙaramin hukumar ruwa in Allah ya yarda yana daga cikin almajiran makarantar insha Allah ta'ala to kaga an an samu malaman gari limaman gari masu kuɗi matasa na gari ‘yan boko masu tashe na gari dattawan gari matasa sun halarci guri to me ake nema kuma an kaga an cika aiki ya cika muna fatan wanda duk suke zuwa da masu nema Allah ƙara yorota musu arzikinsu Allah ta baɗi ya wannan bugansu arzikinsu ya ninka wanda suka tsaya akan harkokin siyasa Allah ya sa mun yi zaɓe akan daidai domin mun yi zaɓuɓɓuka wanda Allah ya ba ya ba matakin jiha matakin matakin tarayya duk an yi zaɓuɓɓuka kuma 'yan makarantar nan ba duka ba 60 zuwa 60 zuwa 65 na ɗaliban makaranta ka iya kai saba'in ma kusan abin da suka zaɓen nan shi ne ya yi nasara sauran 40 ko 35 su ne abin da suka zaɓen nan bai yi nasara ba to abin da muke so wanda suke 'yan makarantar nan abin da suka zaɓa bai nasara ba to su dunkule su shigo cikin waɗanda suka zaɓa ya nasara nan a tafi tare kar a yi gaba don Allah don annabi kar a yi gaba kar a sake a yi gaba a haɗe a yi tare a rika yin abubuwa tare ba gaba kar a yi gaba bala'i ne gaba bala'i ce Allah kiyaye ko muna godiya akan wannan kwarai da gaske sannan makarantar mu kullum muna faɗi cewa tabarranta wannan makaranta ta mu tabarranta da zagin mutane tabarranta da zagin dukkan kungiya duk kungiyar da ke cin mutuncin mutane wannan makaranta ba ta tare da ita ke za ka ga makaranta hatta wa'anda suke da'awar tarika tijjaniya za ga ba ruwan su da wannan makaranta in dai suna suna zagin mutane to za ka ga ba su da ba su makarantar nan kuma 'yan tarika ne amma in ka bincika ko dai yan hakika ne ko masoyin yan hakika ne ita kuma hakika ba dariga ba ce amma tunda suna siffanta kansu da haka to za ka ga babu ruwansu da wannan makarantar ko me za a yi ba ruwansu da ita dalili saboda makarantar ba ta yadda da zaki mutane ba kar ku sake ku zagi kowa a rayuwarka a musulunci kai ibadarka fahimtarka in ka zagi wani baka san yadda Allah yake son shi ba tunda ba wahayi aka aiko cewa kai ne mai daidai ba ba wanda aka yi wahayi aka ce kai ne wani mai daidai a'a kowa yana yi ne fahimtarsa saboda makarantar tana faranta dukkan kungiyoyin nan na addini wanda suke zagi su ce ba Allah ko su ce kowa Allah ne wal iyaz billah ko kuma su zagi mutane su ce kowa ba daidai yake ba ko su ce ainihin wato kamar wanda suke cewa su ba ma su yin sunna sun fita daga sunna ba su da su da sunna ba ruwansu da sahabbai ba ruwansu da matan annabi ba ruwansu da kaza kaza duk wannan masu wannan fikira ku rabu da su wannan makaranta ba ruwanta da su uwa ku ba masu tafiya wanda muke ake fama da su masu zaki maulidin manzon Allah abinda zai ba ku mamaki daga cikin masu zaki maulidin manzon Allah ko wanda suke tafiya cikin makarantar nan wallahi akwai wanda ya same ni jiya yace malam makarantar nan tafsirin nan kullum ba tafsirin da nake ji a ramadan irin wannan tafsir kuma yace ni ka dai san inda nake da ce na sani yace ita gaskiya ɗaya ce haka ya wuce hannu yace gaskiya ɗaya ce muna jin abin da kake kuma duk abin da kake faɗa wallahi na tare da kai sunna ba yadda za a yi ta koya ka zagiwa ne mutanen nan wanda suke zagin maulidi wallahi in kuka ji muna zafi wani wanda bai sani ba sai dauka me miki ya sa miki mu muna yin sauki ne yanda suke fitowa suna cin mutuncin iyayenmu malamanmu yanzu dan tijjaniya a Najeriya ba yadda wanda ya kai shehu da Usman Bauchi duka Hassan Ibrahim Saleh almajiri shehu da Usman Bauchi shi da kansa yake faɗa amma yau mutum zai kusa lasifika irin su kabiru gombe irin su dutsen tanshi karara za ka ji sun fito suna zage shehu ba abin da ya musu ba ya'ya ya shekara ɗari kaɗan babu da 'ya'yansa duk mahaddatan ƙwa'ani ya buɗe makarantu dukkan arewan nan ba inda bai da makarantar qur'ani shehu bai taɓa furta wata magana wacce ka ji a wa'azi ba wacce ta saba qur'ani da hadisi ba ka taɓa ji ba ba wanda ya taɓa jin shehu ya fito ya faɗi wani abu wanda suke faɗa cewa a jawahirul ma'ani ba ka taɓa jin shehu ya faɗa ba sai dai ka ji ya ce Allah ya ce annabi ya ce to me kace so yi maka amma shine abin zagi a kira shi mai mai mai alkebba ba guga haka ake cewa shehu ba a ci mutuncinsa a yi dariya a rika kada jiki kuma wai sunna ake to yasa kuka ji mun yi zafi wasu sai su ɗauka wannan me ya faru ne wallahi zafin mu bai kai bane ba kuma shi yasa za ku ga magana da ne jiya akan tahajjudi za ku ga ina na yi wani abu bai kama da fukaha abin da yasa kuka ga nayi ba ma kyamar tahajjudi dukkan muna yi amma ku sani masu zagin maulidi ne suka kawo tahajjudi wannan tahajjudin da muke gani ana yi a masallaci tsakar dare a tashi da liman a buɗe lasifika a hana mutane bacci wallahi tallahi ba koyon manzan Allah ba shi wallahi azim manzan Allah bai koya ba abubakar da umar da usman da ali wallahi ba su koya ba ba sani ba da za su dawo duniya su bi ake yanzu sai ta hajji fi ne ce kuma abun haka ya zama haka za su tambaya amma alheri ne mun sha faɗa alheri ne wanda ba zai iya yi a cikin iyalinsa ba ya zo masallaci ya bi sallah ai sallah ai ruku ai sujada a karanta qur'ani me laifi a ciki alheri ne amma za ku ji muna taba abin saboda bai shi ma ba sunna bane ba wannan masu zakalkalewa da wannan salar tahajjudin har mata yanzu wannan kwanakin yau din nan da nake ga muku 25 zuwa sallah wallahi azimi sai an yi wata yarinya ciki wallahi kuma sai an nemi mata amma wannan duk ba za a faɗa ba sai ranar da za a fara zaki sai lokacin manzon Allah lokacin da za a yi maulidin manzo Allah shi ne za ka fi sun fito suna zage mutane su ne kan gaba gaba yanzu matan su gaba daya sai a tare masallaci annabi bai ba abubakar bai ba umar bai ba usman bai ba aliyu bai ba Allah ya kara musu yadda amma ya zama addini saboda su suke su amma maulidin manzo Allah kafirci bid'a ne barna ne shi yasa ku za ku ji muna kaushi a wannan gurin saboda ka kuwa muna barranta dukkan tafiya wacce take zagin mutane dukkan tafiya wannan makaranta ba ta yin ta muna nan kan bakan akwai masu zagin safai akwai masu kafirta safai waliyar billah kafirtawa za ku ji na yi magana cikin karatuna a wannan ramadan din na ce gara mai zagin sahabbai da mai kin maulidi wannan magana tana na daram akwai bambanci tsakanin mai kafirta sahabbai da mai zagin sahabbai mai kafirta sabai wane mutum wannan ai kafiri ne kai tsaye akwai masu kafirta sabai amma in dai zagi ne tauye sahabbai to gara mai tauye su da mai zagin maulidi saboda maulidi janibin manzon Allah ne shi kuma wannan zagin sahabbai yana nan da hukuncin sa a littafi kaba'ira ne tauye darajar manzon Allah kafirci ne hukuncin sa kisa ne shi yasa mai taba maulidin manzon Allah na taba darajar manzon Allah ne saboda haka Allah dai ya kiyaye mu kuma wannan shine muna baranta dukkan kungiya duk kungiyoyin da suke zakin mutane wannan makaranta ba ta yin ta kuma muna muna wasiya dukkan wanda zai hau wannan kujerar ko da ranmu ko tsufa ko rashin lafiya Allah kiyaye to wannan shine manhajin makaranta duk lokacin da aka yi tafiya ba a yi wannan ba to an ci amanan makarantar ba saboda babu inda za a ci ba inda za a ji gaskiyar a ji gaskiya ta fita irin nan gurin dama in kana wa'azi ya kasance wadata kake ba ka wadatar ɗalibai cewa ina son in tara ɗalibai ba ka bukatar wannan ba ka bukatar a kawo ma sadaka Allah sun da muka fara kawo mana sadaka yan sadaka da ake kawo ma dama la yana wanda ya kawo sadaka Allah saka da alheri to ne yanzu to tun da aka fara wa ya kawo mana sadaka to saboda haka alhamdulillah in kana wa'azi dama in dai kana neman girma to ba za ka faɗi gaskiya ba in kana neman almajirai su yawa gindinka ba za ka faɗi gaskiya ba in kana da kwaɗayi na ha- abin hannun mutane ba za ka faɗi gaskiya ba ƙila da mun kokoye ƙila da za ka ga shi a nan za ka ɗan izala a nan za ka hatta masu zagin eh, shi'a ke shi'a shi'a shi'a shi'a shi'a dukkan suna nan kowa za ka iya gani a nan kai da mun koye ma ƙila yan hakika ma da suna nan gindin koyo da masallacin ya cika da yan hakika da masallacin ya cika da yan izala da yan masu zagin sabai to ba ma bukatar su yanzu da muka sa Allah gaba ba ga masallacin ya cika ba ko mu gani duk wanda ka gani nan wannan abin da nake faɗi shine a ransa kuma eh, wala bi nabiyyi ka bisul khalil wannan harkar da muke koyar wannan ita aka dora mu akai ita ce muke ta tafiya akan da muke cin abinci ba wanda zai zo ya gaya mana abin da za a yi sai dai ka fi mu hanya a ce kai an dauki nauyi ana jin ka a talabijin ko ana jin ka a rediyo mu ma wannan din mun yi a baya ba inda ba mu yi karatu ba a ji- a gan mu a talabijin din ko a ji mu a rediyo ba wanda ya fi mu wannan baki saboda haka abin da muka faɗi dinnan iya fahimta mu ne muka faɗa to a ƙarshe a muna jawo hankali akan haɗin kan musulmi akan abu guda musamman musulmi wanda muke da da'awa iri ɗaya yanzu dai kamar yadda na faɗa ta bayyana musulmi haɗin kanmu a najeriya yanzu yana gargada akwai gargada muna haɗuwa a wasu al'amura tsakaninmu da 'yan izala da yawa muna haɗuwa a majalisar malamai ne muna haduwa a wani abu wanda ake bukata gwamnati take so muna haduwa lokacin da aka kawo shari'a muna haduwa duk tare muke yi to amma yanzu wannan haduwa tana da gargada domin wannan ishu din da ya shafi wannan bawan Allah da ya da ya da ya rashin kunya ya yi rashin ladabi ga manzon Allah da kuma wannan yaran su biyu da suka zo daga baya su ma suka yi rashin ladabi ga manzon Allah labari yana ishe mana yan kungiya sun haɗa kai cewa lallai kada a hukunta su ta ko'ina ka a hukunta su tun da yan kungiya ne ko da sun zaki manzan Allah sun yi mai rashin kunya ka a hukunta su to albishir ba dai manzan Allah muka ce ba wallahi ku rubuta ku aji idan kaddara ba a hukunta su ba to Allah zai hukunta su na rantsai da Allah Allah ba zai bar su ba domin yanzu wayannan yaran guda biyu da suka tafi a wani kaulan a ce an tura sun tafi makka wallahi azimi kano ta fi su wallahi idan hukuma ba ta dauki mataki ba abinda muke tsoro ne zai faru wallahi mutanen kano za su kashe su har lahira suna nan na ma ta gani a na media sun fara fada idan ba a hukunta su ba to mu za mu ɗauki doka a hannunmu kuma haka maganar manzan Allah take musulmi in kana so ka ga rashin tsoron shi taɓa annabi muhammadu in dai musulmin kwarai ne ko mu nan yanzu zo ka taɓa annabi ka gani ka ga in za mu ji tsoron wuka ko bindiga wallahi saboda haka ba ƙaramin magana ba ce a ce wasu sun wani ya taɓa manzan Allah an yi haɗa kai an hukunta shi wasu kuma daga kungiya sun yi ba daidai ba su ma irin wannan ba a hukunta su ba an haɗa kai an canja maganar to wannan ina musu albishir su suka fi kowa bukatar mu domin mu dama mu da kwarai kuma in muka tashi haɗuwa za mu haɗu mu je wajen gwamnati sai mana abin da muke so saboda gwamnati ta gane nan ba sufaye a Najeriya har duniya ta da sun fi kowa yawa kuma haka za a tafi wallahi har duniya ta zai har Allah ya ɗauke kasarsa billahi da zai yan ɗariƙa su ne kan gaba a yawa yan siyasa kuma nan ba suke nema isa kyan of namba ko to nan ba suke nema yan siyasa sun gano wannan cewar mutanen nan sun fi ƙuri'a kuma yanzu ƙungiyoyinmu na addini na ɗan ɗariƙa kan shar mazazzai ya gane mun gane yanzu misali jekmen wacce sarki sunusi ya kirkiro ta daga ciki aikinta guda uku ne daga cikin aikinta akwai political mobilization waye wada 'yan ɗariƙa kai akan siyasa tsarin da muka kowace mazaɓa muna da muna da za mu sa mutanenmu kuma in gaje kowace mazaɓa tamanin cikin ɗari mutanenmu ne abin da ya rage kawai waye musu kai mace to gafa inda aka in ka zaɓi wa'yancan mutanen ɓangaren masu zaƙin maulidi ne ɓangaren masu zaƙin manzan Allah ne ɓangaren marasa kuya ga annabi ne an gama ko to albishirinsu wannan abin da suka yi su sani gaba ba za ta yi musu kyau ba abu mai sauƙi shine a jawo waɗannan mutane da wancan ɗan bauchi da wannan mutanen guda biyu da suka yi rishin kunya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hukunta su shine zaman lafiya shine haɗin kan musulmi gaba ɗaya amma in ba a hukunta su ba billahi la ilaha illa wannan magana ina yin ta ne da yawon dariƙa kuma mun ki mu faɗa da yawon dariƙa babu wani haɗin kai wanda zai ƙara faruwa tsakaninmu da wanda suke ɗaurin gindi ana yi wa annabi rashin kunya domin mu annabi shine komi nan manzo Allah shine komi nan yanzu da shehu tijjani suka zaga ba za ku taɓa jimin yi magana a nan ba ai dama aikin su kenan da shehu ibrahim suka zaba ba za ku jimin yi magana ba dama aikin su kenan to amma da suka zo gurin da ba a zuwa suka taka suka shiga to komai na iya faruwa kuma ina jawo hankalin hukuma hukuma ba za abun ba zai kyau ba wallahi ba zai kyau ba idan ba ta ɗauki mataki ba wallahi abun ba zai kyau ba idan ya balle wallahi ba za ta ba zai kyau ba saboda kowa annabi muhammadu zai ce mata ma za su fito da samari wallahi za su fito amma ba mu so a kai wannan gurin muna so hukuma ta ɗauki mataki kullum mutanenmu za ga suna dannewa ne wallahi a ɗauki mataki saboda haka yan uwa a takaice kenan kuma Allah mai ta mana dukkan abin da dai zan faɗa din yana jin insha Allah mun faɗe shi kuma ubangiji Allah mai ta mana kuma Allah ya sa mu ga wannan karatu na baɗin baɗaɗa wannan bayan Allah da kuka zo ubangiji kowa Allah biya masa bukatarsa Allah biya masa bukatarsa me ya tambaye wannan kenan tambayar wannan to alagar mutum da yawa ne inda na ji wato wai tambaya yake akan zai ji in an faɗi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko in an faɗi an faɗi annabawa ma sai a ce musu alaihi salatu wassalam shi ma kowane annabi zaka ce mai sallallahu alaihi wasallam shi annabi wajibi ne ma idan ka ji an faɗi annabi ka ce sallallahu alaihi wasallam ko a cikin sallah kake ya ce muhammadu rasulullah kowa zai ce sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan wannan wajibi ne ko kana cikin tsakiyar kasuwa kana sallah wani ya ce muhammadu ko kiran wani ya yi ya ce muhammadu sai ka ce sallallahu alaihi wasallam kai wanda kake nufi wancan ko sallallahu alaihi wasallam saboda ka da annabawan Allah da manzannin Allah da annabi Muhammadu dukkansu ainihin ana ce musu sallallahu alaihi wasallam saboda shi manzan Allah a cikin suratul ahzab Allah yana cewa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ko ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ahzab ne ko suratul ahzab ko to to to wannan wannan shine karkashin tafsirin wannan wannan wannan aya to shi ne zama wajibi ka cewa manzan Allah kai mai wannan salati to sai an sahabbai sai a ce musu radiyallahu anhu ai Allah ne ya kira su da wannan wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wallazina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhu hum radu anhu Allah ne ya kira su laqad radiyallahu anil mu'minin saboda sabai ka ce musu radiyallahu anhu sannan waliyai ma saboda wannan aya da na karanta ya halatta ka ce musu radiyallahu anhu saboda Allah da yake wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabauhum wallazina tabauhum bi ihsan su sahabban na Makka da Madina da wanda suka bi su da kyautatawa suraka idan malami ne shehi ne ba laifi ka ce radiyallahu anhu saboda wallazina tabauhum bi ihsanin ba ba a kebance ba radiyallahu anhu wannan shi ne dai a takaice wannan ba nan sai a ce jalla to in an faɗi sunan Allah sai a ce jalla jalaluhu haka ake cewa sai a ce Allahu jalla jalaluhu ko an ce Allahu sai ka ce akbar ko ka ce an ba a ko ka ce Allahu sai ka ce azam amma abinda aka fi so a ce jalla jalaluhu an gane ta ce jalla jalalu wannan ba
kwana niko malam wai ya halatta mutum ya ba ya ba baban shi ko to gaisa
to wai ya halatta mutum ya ba baban shi hannu su gaisa to a wannan makarantar bai halatta ba wannan ba makarantar karatu ba tarbiyya ba ce Allah wadaran karatu ba tarbiyya sai amfanin karatu ba tarbiyya wannan makarantai haramun ne ka biyo ga baban kanu ku bai ga dalilan mu iyaye sai Allah ya ce waqfir lahumu janaha dhulli min ar-rahmah وقل رب ارحمكما كما ربياني صغيرا wannan waqtin lahuma janaha zulli min arrahma kinaya ce da girmamawa ko ba haka malamai suka ce na tafsiri ba ka je ka duba kasan tafsirin zaka ga cewa mahaifinka yana daga cikin girmamawa mahaifinka in ka zo gai da shi ka rusuna masa yanda za ka rusunawa janaha zulli din wato kafaɗarka ta dama da ta hagu su rusuna ka gaida shi kuma wancan hadisi da muke yawan karantawa wanda makarana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da la'asar an yi la'asar sai wani mutum hadisi na nasibi sahihul bukhari sai wani mutum sai manzan Allah ya tashi ya ce duk mai tambaya tambaya wannan sai daga hannu ya ce ya rasulullah ni kaza sai bashi Allah ya rasulullah ni kaza sai bashi Allah ya rasulullah ni kaza sai wani ya daga hannu wani bako ne daga bayan gari ga nan Madina ya shigo ya rasulullah tunda kai manzon Allah ne ni yanzu ina babana baban shi ya mutu ni ina babana tambayi bata dace ba ko yasa nan muka ce muku za mu rika zaba tambaya wai ina babana to me kai tambaya haka sai ce abuka finnar kaga tambaya ba ta daɗi ba ko yace baban ka yana wuta ana ji sai jina umar yana gurin da manyan sahabbai sai suka ga manzon Allah ya canja wa baraka umar ala rukbatai hadisi yana nan cikin buhari sai sai jina umar ya fadi akan guyoyinsa irin yadda ake gurfane wa baraka umar ala rukbatai wa qala rabbina billahi rabbana وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أغرفانه كما من الله يقول wannan fa أغرفانه yadda ake faduwa gaban saraki din nan haka yi wannan in ka je ka duba sharhin hadisin a cikin fatahul bari ibn hajar al-asqalani sai ce wannan hadisi yana nuna wajabcin durkusawa da dukawa gaban wanda zaka amfana wajen zaka nemi albarka wajen sa a cikin wanda za ka nemi albarka wajen sa akwai wanda ya kai uba ba wanda ya kai uba ko shi ne number one ƙarƙashin wannan fatawul bari ya ce wannan hadisi yana koyar da mu alguru ka gurfana gaban wanda za ka amfana za ka nemi tabarrukinsa ka faɗi gabansa ka yi gaisuwa ka gaida shi da Allah ibn Hajar ya yi ta dalili ko bai zama wa ma adrakum mal ibn habban ibn hajar ba ku san wane ne ba ibn hajar dolanka dolanka dolanka yanzu zaka fita malamin da hadisi sai ka sa shi ciki kuma abin da zai baka mamaki sufi ne sufi ne wallahi to so haka wannan shine dalilin mu don haka baya halatta ka mika wa baban ka hannu ku gaisa karatu ba tarbiya ba ya da amfani wallahi da ɗanka ya je makarantar da za a koya wa ya mika hannu ya gaida baban shi gara ka zauna ka koya mai fatiha ya iya karanta fatiha ya iya fatiha ya iya kulhu wallahu kula uzai ya je ya sallah ya je da kudi ya zama mai kudi daga kai shi makarantar da za a raina iyaye makarantar da za a raina manya makarantar da za a shiga a fito daga makaranta a zo masallaci a tashi a ce dukkan kuma ku iya karatu ba dukkan kuma ku iya ibada ba ba haka ake masallatan ba a raina kowa a ce kai wani tsoho da ba maka iya sallah ba kai wani baka iya kaza ba karatu ba tarbiya shi yasa Allah ya kawo mana kissa bal'amu dan ba'ura mutane suna san alqur'ani ya kawo kissa sai kuras sai ka bi bayan abin sai ka gane me yasa Allah ya kawo sai ka gane dalilin in kana ta gama karatu ka kai shedan karatu ne dukkan annabawa wannan annabawa gaba daya sorry ina son ce mala'iku almajiran azazizu ne in ba ku san wannan ba yau ku sani wallahi almajiran sa ne sai da suka karatu wajen shi amma da ya bantare ya juye me ya zama karatun ya mai amfani bal'amu dan ba'ura makarantin alkaura ne hafizinta amma sai gashi Allah ta'ala yana ce masa wa masalo ka masalil kalbi malami ya zama kamar kare in ta hamil alayya alhas au tatruku yalhas alam tara ila allazi atainahu ayatina fansalaka minha فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فانسلق منها mun ba shi ilimi karatu amma sai ya ke aiki da karatu sai ya fita daga ayoyin yadda sabon maciji ke fita daga sabonsa shine insilak haka ya fita ba ba abu shaitan sai ya zama shaitan ya zama almajiri shi ko malami duk girman shaitan da girmansa na kafirci amma sai gashi ya zama almajirin malam malam bala'amu saboda haka karatu kar ku sake ku kai ƴaƴan ku karatu inda za ku koyi karatu ba tarbiyya shi yasa ku karanta duk masu kawo mana fitinin nan a Najeriya almajiran jami'an Madina ne wannan jami'a Allah wadaranta wallahi duk jami'ar da za a koya za ga duk wanda zai shigo Najeriya ya kawo fitina ya zaki mutane ya katarta mutane ya rena manzan Allah ya rena mutane za ga dan jami'an Madina ne to wannan karatun jami'an Allah wadaransa duk karatun da za a koya mutane a koya mutane ba tarbiyya ka zo ka rena mutane wallahi Allah wadaran wannan karatu assalamu alaikum yan uwana tsawai ta ko Allah ne mai tabar kuma a ƙarshe in wannan yan tafiyar da karatun matsalacin nan don shirya bayan sallah an ba da lokaci za mu zo mai lacca ta goron sallah a kan manzan Allah san manzan Allah da girmama manzan Allah da neman taimakon manzan Allah ku ji matsayin manzan Allah alƙur'ani ɗauko misalai matsayin manzan Allah wajen sahabban manzan Allah yadda suke girmama shi ba su iya haɗa ido da shi da girmama wanda suke masa kuma mu ga ya halatta a nemi taimakon manzon Allah kuma ku sha mamaki daga ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah boyewa su to in kun ba mu dama da rai da lafiya bayan sallah sai ku haɗa lacca a sanarwa a gaya wa kowa mu zo mu zauna mu awa ɗaya ta isa goron sallah mu ƙara san manzanmu sallallahu alaihi wasallam mai bayani wa mutane akan waye manzan Allah Allah mai mai ta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh